بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أموا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan rana ta alhamis wanda yau ɗaya ga wata ramadan hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1444 wanda kuma ya dace da 23 ga watan uku miladiya 2023 wanda wannan zamana mu na wannan shekara shine zamana 20 daidai ma'ana tun lokacin da aka soma 2003 sai shekara ta wato ainihin 2000 da ashirin daidai da ba a samu zama ba wanda da an zauna da shi ne zai zamo wannan zama na ashirin da ɗaya wanda muna cikin suratu az-zukhruf watan shekara da ta gabata mun tsaya aya ta ashirin da biyar wanda yau kuma za mu tashi aya ta ashirin da shida idan ba ku manta ba jerin ayoyi da muka karanto tun daga faɗin Allah subhanahu wata'ala inda yake cewa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun Allah yake cewa manzo alaihi salatu wassalam al'adar mutane da kuma ɗabi'unsu wanda Allah yake aika musu da manzo, to Allah bai taba aika da wani mai gargadi a cikin wata al'umma ba, face sai wanda suke masu fantamawar cikin wannan al'umma za su ce inna wajadna aba ana ala ummatin mu mun samu iyayenmu akan wani addini wa inna ala atharihim muqtadun kuma mu masu bi ne ga gurabinsu ma'ana wannan aya wacce na karanta a halin yanzu da muka yi tafsirin ta a bara tana nuna mana cewa mutane sukan yi riko wato ainihin riko na ra'ayin riƙau akan abubuwa da suka samu iyaye suna yi ko da wa'annan abubuwan ba na ƙwarai ba ne ko da wannan abubuwan babu alfanu tattare da su ko da babu yardan Allah a cikin wannan abun tunda dai sun riga sun saba to za su tafi a kai ba za su daina ba wannan duk annabin da Allah ya aiko ya ci karo da irin shi wannan kalubale din to Allah subhanahu wata'ala da yake ya sa shi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya zamo cewa mahallin ittifaki ne tsakanin Yahudawa da Nasarawa da ma mushrikan Larabawa to Allah subhanahu wata'ala sai ya buga wa mushrikan Qurayshawa misali da wanda sun gamsu da shi da nagartarsa da kuma kyakkyawan manhajinsa su anan suna cewa duk abin da suka samu iyaye suna yi ko ba na kwarai bane ba za su fasa ba to Allah sai ya kawo mana kissan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tare da mahaifinsa da kuma ainihin jama'arsa a nan Allah sai ke cewa wa idh qala ibrahimu li abihi ka ambata lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya faɗa wa babansa ya ce innani bara'un mimma ta'budun ni mai bijirewa ne mai barranta ne daga abinda kuke bautata mawa illal ladhi fatarani face sai wanda ya kage halitta ta shi kadai fa innahu sayhadin to wannan da wato da sanu zai shiryar da ni yace waja'alaha kalimatan baqiyatan sai ya sanya wannan ta zamo cewa kalma ce wanzajjiya fi aqibihi a cikin zuriyarsa la'allahum yarji'un domin su dawo zuwa ga ainihin gaskiya to anan Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan kissa ta abul anbiya athani shine ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam irin yadda abu ya kasance tsakanin shi da mahaifinsa da kuma mutanensa wanda suke bautar gumaka Allah subhanahu wata'ala ya hikaito wato kissar ibrahim alayhi salam yadda suka yi dauki ba dadi da mutanensa a cikin surorin alkur'ani daban-daban akwai doguwar kissa a cikin suratul an'am akwai a cikin suratul anbiya akwai kuma a cikin wa'ansu surori wanda duk Allah ya ambata wa'ansu a tsawaita wasu kuma ya zama ainihin an tsakaita a cikin suratul maryam Allah subhanahu wata'ala ya tsawaita bayanin tattaunawarsa shi da mahaifinsa kun ga anan Allah sai ya kaito mana inda suka raba gari doguwar tattauna a cikin suratul maryam Allah da yace wa dhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا wannan kun ga duk irin jan hankali da kuma nasiha wadda yau babansa kuma idan muka duba wato a cikin sayakin akwai girmamawa da mutuntawa da kuma tausasawa kun ga tun farko sai ya ce ya abati ya mahaifina ya babana bai kama sunansa ba wanda a musulunci rashin ladabi ne ka kama sunan mahaifinka ka kira shi ya halatta ka ambaci sunansa ta fuskan ba da labari kai dan gidan wane ne ka ce dan gidan wane ko kuma a lokacin da wani bai san wato ainihin asalin sunan mahaifinka bai ya san wani lakabinsa ko alkunyarsa ya tambaye ka menene asalin sunansa to ya halatta ka faɗa masa ainihin wannan suna nasa kun ga anan ba kiransa kai da wannan suna nasa ba to sai ya kiraye shi yake cewa ya abace yake cewa ya babana kuma ya danganta shi wato ainihin zuwa ga kansa lima ta abudu ma la yasma'u me yasa kake bautata mu abin da baya ji wala yubsiru abin nan baya gani wala yuguni anka shay'an kuma baya amfana maka komai ce wala yasma'u tawaya ce domin daga cikin kamalar dan adam a ce yana jin duk abin da ake faɗa masa ko da bai iya gane muradin maganar to amma dai zai iya fahimta sautin yanzu idan ka yi wa akuya tsawa ko tinkiya ko ta dabba za ta ji sautin naka ta ji ƙararsa ba lallai ta san me kake nufi ba amma da ta ji sautin to su gumaka ko da sautin ba sa ji sannan wala yubsiru shi wannan abin da kake bautata masa baya gani ma'ana da wani abu zai zo cutar da shi ba zai iya gani ba ballantana ya gudu sannan kuma wala yuguni an ka shay'an wannan yana nuna ashe daga cikin dalilan bauta shi wanda ake bautata mawa ya amfanar da wanda ya bauta masa muna bautata ma Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya mana umarni muna roƙon rahamarsa da jin kansa muna fatan samunta kuma muna roƙon tsarinsa daga azabarsa kaga idan Allah ya ji kanka ya amfanar da kai idan ya tseratar da kai daga fushinsa da azabarsa ya amfanar da kai sannan kuma dama tun makafin aje lahira Allah yana ba mu kariyar da shi kadai ya sani lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah qul man yakla'ukum bil layli wan nahari min ar-rahman kaga wannan duk yana nuna Allah shi yake ba mu kariya a darenmu da wuninmu kwanciyanmu da tashinmu a farkenmu da baccinmu duk Allah shi ke ba mu kariya to su ku waɗannan gumakan ba za su iya baka kariya ba ba ma za su iya taimaka maka babbal kai ne za ka taimaka masu shi yasa lokacin da ibrahim a.s. ya sassara gumakansu sai suka ce har riƙuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku ƙone shi ku taimaki allolinku ka ji lalacewar allan da wai shi za a taimakawa to shi ne yake nuna cewa la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni an kashi'a baya ji baya gani sannan ba zai amfana ma komai ba ba zai ije ma duk abin da kake kyama ko kake jin tsoro ba sai ya ce ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ya kai mahaifina wani abu na ilimi ya zo min ma'ana wahayi daga Allah kenan abin da zan faɗa maka ba da ka zan faɗa maka ba kuma abin nan na ilimi malami ya atika abin da kai bai zo maka ba ma'ana kenan da kana da wannan ilimin kai ma ba za ka yi wannan mummunan aiki ba to tun da haka ne fattabi'ini ahdika siratun sawiya ka bi ni sai in shiryar da kai tafarki ba daidaici malamai suka ce idan muka kalli wannan usulubin bai nuna masa cewa kai jahili ba ne ni babban malami ba ne sai ya nuna cewa wani ilimi ne da Allah ya bani kai wannan ilimin bai so maka ba to ma'ana abin da ya sa na shi fada da wannan ayar ko wannan ayoyin kada mu ɗauka kai tsaye kawai ce masa inna ni bara'un mimma ta'budun domin usulubin kira zuwa ga Allah kai da za ka kira mutane zuwa ga Allah to sai ka fi su haƙuri sai ka fi su juriya sai ka fi su hankali sai ka fi su wato ainihin nufin alkhairi gare su domin al'adar duk wanda za ka kira zuwa ga addini za ka samu cewa kamar takura masa kake zai zama cewa kamar kana so ka hana shi rawar gaban hantsi to zai ji ba daɗi domin ya saba da abubuwa kana so ka hana shi wa'insa abubuwan bai so kuma kana so sai ka sa yayi kamar mutumin da ya samu karaya ne ta yi tsami lokacin da kake so ka ɗora masa karayan nan ba makiyinsa a duniya kamar kai yadda zai ji ba daɗi in ka kama wannan gabar tare da cewa kuma alkhairi kake nufan masa to ibrahim alaihi salatu wasalam sai da ya biyo wannan hanyoyi na lumana na wa'azi na nasiha na mutuntawa sai da ya ga komai ya kure duk wata dabara sa ta riga ta kare to shine aka zo wannan mataki na ƙarshe in ba kuma ta ba a cikin suratul suratul an'am Allah subhanahu wata'ala ya kaito mana irin dabarun da ya biyo فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي da dare ya duhunta gare shi ya ga wani tauraro mai haske sai ya ce wannan ubangiji na ne kun ga bai ce haza ilahi ba sai ce haza rabbi wasu ma suka ce wato labari ne amma kuma manufarsa tambaya kenan a haza rabbi kenan wannan shine ubangijin nawa to shi kenan in dai dare yayi ai duhu zai wuce in duhu ya wuce ba za ga taurari ba to shi kenan tauraro ya faɗi falamma afala qala la uhibbu al-afilin da wannan tauraro ya faɗi sai ce to ni ba na son ubangijin da za a neme shi wani lokaci a rasa shi domin idan bukatu sun tasowa za a tunkara falamma ra'al qamara bazigan qala hadha rabbi kuma da yaga wata ya fito da hasken sa gashi hasken sa ya fi na tauraro sai ce to wannan ubangiji na ne falamma afala qala in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin to da wata ya bata babu shi ba dalilin sa sai ce to idan ubangiji na bai shiryatar da ni ba zan zamo a cikin mutane matattu kun ga anan a fakaice ya nuna yana da wani ubangijin na gaskiya ba waɗannan da yake so ya yi musu hannunku mai sanda ba cewa ba allolin gaskiya ba ne falamma ra'a shamsa yayin da ya ga rana ta fito ita ma da haskenta qala hadha rabbi falamma ra'a shamsa bazighatan qala hadha rabbi rana ta fito da haske mai karfi da yafi na wata yace to wannan kam shine ubangiji na falamma afala falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun dama abin da yake so ya kai su gare shi kenan eh yace haza rabbi haza akbar tunda wata ya fita abin nan rana tafi abin nan wata tafi tauraro falamma ra'a shamsa bazighatan qala haza rabbi haza akbar falamma afala qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun anan kafin ma ya so mai baban sa wa'azi sai da ya so ma nuna musu wannan abubuwan na gaskiya ba na kwarai ba da kuke bauta mawa ko da kuke gani ba na kwarai ba kuma ya gode da ya ce ya abati inni akhafu an yama saka azabun min rahman fatakuna lishaytani waliya sai ce aragibun anta an aliyati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya yace yanzu kai mai kyama ne ga abin da muke bautata mawa kenan kai tsarkakakke ne ka fi mu ilimi ka fi mu hankali ka fi mu sanin ya kamata to in baka daina wannan ba zan jajjefe ka kabace min da gani ba na so in sake ganin ka tsawon lokaci to kun ga me ya nuna ba zai bar wannan bautar ba ba zai bar wannan abin da yake yi na bautar gumaka ba to shine wannan hukunci na biyu ya biyo to tun da ya yi wa'azi ya yi nasiha ba su karɓa ba to yanzu abin da ya rage shi ne a raba gari wannan ayoyi bayan Allah suna nuna mana asali da'awa lokacin da ka fahimci addini ka fahimci sunan manzo alaihi salatu wasallam ka fahimci daidai to kada ka ɗauka kowa zai iya fahimta irin taka ƙila akwai ƙaninka ƙila akwai wanka wala Allah ma akwai mahaifinka akwai abokinka Allah bai ba shi fahimta irin taka ba to kada ka ce shi tunda bai fahimta ba kun raba gari nan take ba anan gizo yake sakar ba zai iya fahimta ya fi ka rike daidai din ya fi ka alkhairi a wajen Allah a gaba to saboda haka yi kokari ka biyo shi ta hanyoyi masu kyau kyakkyawar mu'amala lafuzza masu kyau kalmomi masu daɗi ta yadda zai fahimci kai masoyinsa ne ba makiyinsa ba yan uwa wannan gaba aka samu kurakurai da yawa tattare da mu wani za ka samu cewa wansa ne bai fahimta ba ko kaninsa kai wani ma mahaifinsa amma za ka ga da rana tsaka ya ja masu layi ya yi baran-baran da su ya ƙaurace musu ya munana masu ma'amala to wannan ba daidai ba ne kuma ba hanya ba ce ta kiran mutane zuwa ga daidai ai kun ga manzo alaihi salatu wassalam ya kira mutane dubunnai zuwa ga addini ba da kalmomin baki ba sai da aiki na yau da kullum to saboda haka nan shine Allah sai ya kaito mana yace wa id qal ibrahim ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya faɗa li abihi ga babansa wannan baba nasa shine azar وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين wannan gabar take nuna mana Allah shine yukhrijul hayy min al mayyit kuma ba a aibata da saboda wani cikas na mahaifinsa domin kun ga Ibrahim alayhi salam shine lamba ta biyu a daraja manzo alaihissalam shine lamba farko ibrahim alaihissalam shine lamba ta biyu amma gashi nassin qur'ani ya ambata babansa azar bai shigo addinin musulunci ba dan an nuna maka Allah shine fa'alul lima yurid kuma duk yadda zaka so mutum da alkhairi idan Allah bai so shi da shi ba ba zai shiga zuciyarsa ba shi yasa Allah ke cewa manzon Allah innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai baka iya shiryar da duk wanda kake so Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama to saboda haka anan yayi iyayin sa kuma baka isa ka aibanta Ibrahim alayhi salam kace yayi kusuri ko yayi kashi a cikin haƙƙin mahaifinsa ba abinda al'ada ta gudana uba shi yake tarbiyyar 'ya'ya to ko da uba ya yi ƙoƙarin tarbiyya ɗaya kan gare a musulunce ba za a zargi wannan uban ba domin hadisi ya ce assalahu minallah wal adabu minal walidaini nagarta daga Allah ake samunta zaka iya ganin wani iyayensa maguzawa ne ƙila yahudawa ne ƙila kiristoci ne amma sai ka same shi mutumin ƙwarai mutumin kirki mai nagarta mai san addini iyaye da kakanni ba sa bautar Allah amma yana tashi sai dai yana kyamar wannan ibada wacce iyayensa suke yi to kaga wannan shiri ne kuma gamdakatar ne na Allah subhanahu wataala to saboda haka kenan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya nuna cewa duk da matsayinsa a wajen Allah to amma Allah yana so ya nuna inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan komai yanzu ka duba manya-manyan sahabbai ka duba ikirima ɗan abu jahal abu jahal shi ne fir'aunan wannan al'umman amma kuma ɗansa babban sahabi ne ka duba asimin wa'il ba shi asimin wa'il babban wato ainihin daga cikin manyan kafaran ƙurishawa ne amma amur bin al'as ɗansa babban sahabi ne ɗansa ma abdullahi shi ma sahabi ɗan sahabi don a nuna cewa dattin iyaye ba zai yi tafiri a wajen ɗaba in Allah bai kaddara wannan dattin ya shafe su ba ina fata mun gane to saboda haka a nan shi ne sai Allah yake ba mu labari cewa ka tuna lokacin da Ibrahim ya faɗa li abihi gababansa wa ƙaumihi da mutanensa ma'ana wanda suke bautar gumaka ya ce inna ni bara'un mimma ta abudun ni mai barranta ne mai bijirewa ne daga abin da kuke bautata mawa bara'un tana da bambanci da bari'un bari'un ismu fa'il ne bara'un kuma sifa ce mushabbaha sifa mushabbaha tana nuna addawam wal istimrar wa thubut tana nuna dindindin ba gushewa abu ya dore ya miƙe ba zai karkace ba ma'ana kenan bara'un sifa ce inna ni bara'un mimma ta'budun kuma ku duba wani usulubi duk da wata ayar akwai inna bura'u minkum wa mimma ta'budun min la kafarna bikum to amma na sai ce inna ni bara'un mimma ta'budun ni na bujire ma abinda kuke bautata mawa ma'ana ba ku nike kyamata ba kai tsaye abinda kuke ba daidai ba shi nike kyamata wannan shi ma usulubi ne na da'awa za ka iya samun makoci ko ɗan uwa wanda yake a karkace ko dai maka ce ba musulmi ba ne baki ɗaya ko musulmi ne amma yana yin wa'insu bidi'o'i ya ɗauka addini ne na ƙwarai to a nan kada ka nuna kyama gare shi personal shaksiyan sai dai ka nuna kyama ga abin da yake ta yadda da zai fahimci daidai to ba za ku samu matsala ba wato duk mutumin da ka nuna kankin kansa kake kyama a lokacin da baya kan daidai to ko da fahimci daidai ba lallai taku ta zo ɗaya ba tun da asali ka nuna kana kyamasa kyama ta kai tsaye to amma idan ka nuna cewa abubuwan da yake kake kyama ba shi ba to a nan in mai hankali ne ba zai tsaurara ko muna zargi a kanka ba ya za ka ka nuna abin da yake kake kyama ba shi ba amsa ita ce na farko ba za ka yi musharaka da shi a cikin wannan abin ba ba zai ganka a cikin wannan mummunan aiki iri nasa ba ko da ya kawo maka goron gayyata ba za ka je ba wasu abubuwa ne yake na bid'a da sunan addini zai zo har gida ya kawo maka gayyata sai ka ce to madalla madalla ina godiya ina godiya ina godiya Allah ya samu dace ba zai ganka ba anan kaga ka karbe shi hannu biyu amma bai ganka a wajen wannan abin da ka gamsu ba daidai bane lokacin da wani abun farin ciki ya samu tattare da shi zaka je ka taya shi farin ciki in ma akwai abin da zaka yi masa tagomashi sai ka bashi an yi masa haihuwa ko ainihin ya aurar da yarsa ko ɗansa ko shi ya aure Allah ya hore maka wani abu duk da cewa kun saba ta fuskan fahimta ko dai kai musulmi ne shi musulmi ne amma akwai wasu abu da kake ganin bid'o'i ne kun saba a wannan bangaren ko kuma kwata-kwata ba musulmi ba ne to amma wannan bai hana ka je ka kyautata masa ba idan wani abu ya faru na jaje to za ka je ka yi masa jaje za ka je ka taya shi alhini ka nuna wannan abin kai ma ya so maka an kwantar da shi asibiti za ka je ka duba shi ka riƙi kaya na taimako na alkhairi na mutuntawa ka kai masa kuma ya san cewa ba ka tare da shi a manhajinsa kaga ka nuna shi ba shi kake kyama ba kankin kansa ka nuna cewa yan abubuwan da baka gamsu da su ba su ne kake kyama to kun ga Allah shi yasa yake cewa innani bara'un mimma ta'budun ni mabarranci ne mai gujewa ne mai bujirewa ne daga abin da kuka kasance kuna bauta tamawa kenan kaman yana so ya ce masu da za ku daina bauta tama wannan abubuwan to ni da ku mun zamo daidai ni da ku mun zama abu daya ni da ku mun fahimci juna sai ke cewa illal ladhi fatarani fa innahu sayahdin yace to sai fa wanda ya zamo ya ƙagi halittata a nan malamai suka ce istisna'i zai iya zama ko dai mutasili ko munkatsi domin da ya ce inna ni bara'un mimma ta'budun yahtamil an yakuna minhum man ya'budullah thumma yushriku ma'ahu ghayrahu tayyu a cikin sa akwai wanda ke bautata ma Allah amma kuma sai ya hada wani Allah da Allah a cikin wannan dangin bauta to kun ga anan yana bautata mu Allah yana bautata mu wani Allah kenan anan Ibrahim alayhi salam bai barranta daga Allah na kwarai da yake bauta ba a ya barranta daga wancan abin da ba Allah ba to ko kuma ya zama cewa a cikin su ba mai bautata mu Allah zalla bautar gumaka suke to idan mun ce istisna'i ne muttasili kenan a cikin su akwai masu bautar Allah amma kuma suna bautata mu wani Allah domin da yawa daga cikin hatta mushrikan Qurayshawa suna ganin Allah ya cancanta a bauta masa domin shi yake iya halitta shi yake iya azurtawa shi yake talautawa shi yake daukakawa shi yake kaskantawa shi ne mai rayawa da kashewa to amma kuma aiwai suna ganin ayyuka sun yi masa yawa dole a dan samu masu isan masa da ainihin bukatu saboda shi kadai zai iya saurara kowa da kowa ne so a tasa fahimtar kenan to kaga anan akwai wanda suke ganin za su bauta ma Allah amma sai an goye wani abu tare da bautar Allah to idan mun ce a cikin su akwai masu bautar Allah da wani Allah sai ya zamo cewa istisna'i ne muttasili ma'ana kenan innani bara'un mimma ta'buduna illa Allah allazi kuntum ta'budunahu ma ghairihi ni na bijire mu abinda kuke bauta mawa sai dai Allah shi kadai wanda kuke bauta mu wani tare da shi to shi wannan ban bijire masa ba in ko mun ce ba sa bautar kowa sai Allah to ya zama istithna'i munqati kenan innani bara'un mimma ta'budun ni ba ni babu abin da kuke bautata mawa lakin a abudullah kawai wanda zan bautata mawa shine Allah subhanahu wataala shi kadai anan malamai suka ce ku duba wani usulubi inda ya ga dama sai ya ce da ya ce inna ni bara'un mimma tabur sai ce illallah amma sai ce illallazi fatarani sai dai wanda ya kagi halittata kamar yana so ya nuna musu ashe duk wanda ba zai iya halitta ba to bai cancanci bauta ba afaman ya haluku kamar la ya haluk yanzu wanda yake yin halitta zai daidai da wanda baya halitta ba zai taba yin daidai ba duk wanda ya zamo ba zai iya yin halitta ba to ya kamata wannan ya zamo shi zai bautata ma mai yin halitta to shine sai yake cewa illal ladhi fatarani sai wanda ya zamo shine ya kagi halitta ta malaman tafsir suka ce anan kenan akwai ta'alilin bautar akwai dalilin bautar ma'ana ita bauta shi akwai dalilin da yake sawa a ita kai ko ba a faɗa maka ba idan ka ji ayyukan Allah kuma ka san shi ne ya yi ka yake maka abubuwa ne yau da kullum to za ka gashe shi ya cancanci bautar da in ma ka yi ba ka sauke hakinsa ba shi ya samar da kai daga babu kuma kafin ka zo a doron duniyan nan ya tanada maka dukkan abin da kake bukata. yanzu ba wani mutum da zai ce ai shi duk ‘ya'yan da ya haifa sai da ya shirya musu rayuwa kafin ya haife su kaɗan ne daga cikin mutane suke haifar ɗa na farko da na biyu da na uku a cikin wadata wani za ka samu da ɗansa na farko da na biyu da na uku kai wani ma har na biyar da ƙiri ke iya ɗaukan nauyin kansa haihuwar ma idan ya sai an ba shi ragon suna sai an taimaka masa da geron kunu da wani abu ‘ya'yan ma sai wani ya taimake shi da kuɗin karatunsu ma'ana wannan ya nuna ashe ba duk wanda ya haifi ɗa sai da ya tanada masa abubuwan rayuwa sannan ya haife shi ba to shi ku Allah subhanahu wata'ala kafin ya zubo da mu a ban ƙasa sai da ya tanada mana duk abin da muke bukata da wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba yanzu Allah da ya haddace mutane ku duba tun mu dauka ma tun daga lokacin manzo Ali sallallahu alaihi ka ce shekaru dubu da suka wuce ko ma akalla ka ce ɗari biyar ba a san wani abu man fetur gas kananzir da abubuwa wanda suke da albarkatun ƙasa ba a san su ba to amma Allah ya san za mu bukace su mu mutanen wannan lokacin to Allah sai ya tanada mana su ba wai sai a lokacin mu Allah ya samar da fetur ya samar da gas ba dama Allah ya riga yayi ya san yawan mu zai kai yadda rayuwar ba za ta yi daɗi ba sai da abubuwan hawa irin wanda muke amfani da su wato ainihin na yau da kullun din nan to saboda haka ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mana to kenan Allah shi ne fatirus samawati wal ardi shi ne makagin halittar sammai da ƙasai to tun da shi ya ƙagi halittarsu kuma ya halitti kai bawa ashe kenan shi ya cancanci bauta ko saboda halittar da ya maka yanzu da a ce Allah ba zai baka ladar komai ba a ce ba wuta ba aljanna amma a zana maka ka kalli jikinka yadda Allah ya halitta ka nawa ka bashi shi ya baka hankali baka zamo mahaukaci ba yasa ka zamo dan adam ba dabba ba wanda mutane suke kauna ba wanda mutane suke gujewa ba nawa ka ba Allah ya maka wannan to a ce duk azana maka wannan a ce to da Allah wanda ya maka wannan ya umarce ka ka bauta masa dan ka gode ma wannan ba wai dan zai baka aljanna in kai ba ko zai azabtar da kai in ka kiya ba ashe Allah bai cancanci bauta ba wallahi ya cancanta ya cancanci sama da abin da ya dora mana to shine sai yake nuna musu a fakaice yanzu ku ashe ba ku da lissafi kwakwalen ku ba a saiti suke ba domin ni yanzu ni nike bautar wanda ya halicce ni ku ko kuna bautata ma wanda kuka sassaka kaga an yi hannun riga a hankalce mai bautar Allah shine mai hankali domin ko ba komai Allah shine sama da shi kuma ka rusuna ma na sama da kai ka sauke nauyi ka nuna ka san ya kamata to amma yanzu a zo a ce jakinka shi za ka ɗauka ka ɗauki jaki in ƙarfinka ya kai ka saba shi a wuya kai ta yawo da shi in ka aje ka huta ka huta kuma in ka je ka ɗaure shi kuma kai masa godiya ka kawo masa ciyawa kaga ka nuna cewa kaman kai ne jakin shi ne ɗan adam ɗin to wannan fa shi ne hankalin mai bautar wani Allah domin ko ba komai ko mene ne ɗayan biyu ko dai in kai mai sassaƙa ne kai ka sassaƙa shi ko kuma siyo shi kai da kuɗin ajihunka ko kuma a'a ɗauko shi kai ka gyara shi ka alkinta shi ka kawo shi inda za ka bauta mashi ma'ana da kenan kai ne kake masa hidima kuma in ma ƙaruwa ce da kai yake ƙaruwa ba kai ne da shi ba ai kun ga daga cikin sababiyan musulunta wa'insu larabawan jahiliya ko kuma ma ka ce wanda sun shigo lokacin musulunci akwai wata ƙabila wadda galibi gumakansu da dabino suke yi in mutum ya je wani gari ya aje shi ya bauta masa ya bauta masa kuma sannan ya ɗauke shi ya tafi da shi wasu daga cikin irin waɗannan mutane sun yi tafiya guzuri ya yanke duk dabarar abinci babu suka tsaya suka yi shawara suka ce to yanzu wannan 'yan allolin na farko suka sa suka yi ta roƙon abinci Allah ka ba mu abinci ka ba mu abinci yunwa muke je za mu mutu suka yi magiyar duniya shiru to sai suka sake shawara suka ce to in dai haka ne wannan bautar ba ta da amfani in ku ba ta da amfani gara ma a cinye shi ya zamo abinci suka cinye wannan Allah suka sha ruwa suka ji daidai kuma ba su ji wata matsala ba to daga nan sai suka tsaya suka ce ah to kuma a cinye Allah a zauna lafiya idan Allah gaske ne to daga nan kuma suka soma sabunta tunani daga nan Allah ya kawo musu shirya to shine annabi yake musu hannunku mai sanda yake cewa illal ladhi fatarani face sai wanda shi kadai ya kagi halittata fa innahu sayahdin to wannan da sannu wannan malamai suka ce sinun din ma ba ta at-taswif bace ba domin sinun kala biyu ce akwai sinu taukid wa tahqiq akwai sinu abin nan taswif kamar da aka ce saufa ta'lamun kaga wannan saufa sinu taswif ne da sannu za ku gane kuranku da sannu za ku yaba aya zakinta kaga ba yanzu da ake magana ba kenan kila bayan wa'insu shekaru to amma akwai sinun wadda ita kuma ƙarfafa abu take nunawa illa iblisa aba wastakbara kaga ma'ana istakbara takabbura takabburan shani'an yayi girman kai mummunan girman kai ko kuma mathaluhum kamathalar istauqada nara kaga istauqada da kuma auqada kusan duk ma'anarsu daya auƙada ya hura istauƙada ma haka to amma wannan sinu sinin ce ta at-ta'kid a nuna ma'ana an yi wani abu kamin samar da wannan hasken to anan da suka ce sayahdin ba wai yana nuna sai nan gaba Allah zai ba shari'a ba ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana ta ba shari'a a koda yaushe to nan da yace sayahdin shari'a kala biyu ce akwai hidayatut tawfiq akwai hidayatul irshad waddilala wace yake nufi misali lokacin da ka zo kana sallah na san dai ko da ka bi sallar jam'i to amma ka yi sallar nafila ko daga cikin addu'ar da kai a cikin sallah ka ce ihdinas siratal mustaqim inda gida yake sakar ta fahimtar ma'anonin alkur'ani sallolin da muke ta yi kaga lokacin da kake cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya madaidaiciya shiriya kala biyu ce kafin da karasa wannan gabar Allah subhanahu wataala ya ce manzo alaihi salatu wassalam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma ya ce innaka la tahdi man ahbabta to inda ba qur'ani bane sai ka ce an tufka an warware to amma nan an tufka an tufka ne can da aka ce wa innaka la tahdi kai kana nusarwa kana ilmantarwa ya zuwa tafarki madaidaici ka faɗa wa mutum kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne kaza bin Allah ne kaza sabon Allah ne ka ka shiryar da shi to amma kuma wa zai datar da shi zuciyar ta karɓa a aikata sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai to shine innaka la tahdi man ahbabta anan kaga hidayatu tawfiq ake nufi wanda kuma hidayatu irshadin Allah ya ce wa amma samudu fahadainahum me ake nufi da fahadainahum ma'ana mun nuna musu hanya ba ana nufin an datar da su ba saboda ƙarshen ayin fastahabbul amma al-huda sai suka zaɓi ɓata a kan shirya da datar da su aka yi ba za su ɗauki ɓata su bar shirya ba to a nan da kake sallah ka ce ihdinas siratul mustaqim wace kake nufi biyun ake nufi kuma ni na san cewa ba dukkaninmu ne da muke karanta fatiha muke hararo wannan ba kai dai ka karanta aya fatiha ta zo daidai kayi ruku'u kayi sujuda amma menene ma'anonin abin da ka karanta to wannan kuma Allahu alam to inda baka gano bai yau ka kudurta innamal a'malu binniyati kai nawaitu daga yau duk lokacin da ka zo ka ce ihdinas siratal mustaqim to kana roƙon Allah ya ilimantar da kai hanyar shari'a kuma ya baka ikon aiki da ita ma'ana ya nuna ma daidai din kuma bayan ka gani ya datar da kai ka tafi a kanta domin ba wai dole idan an nuna maka daidai kuma za ka tafi a kai ba ai inda haka ne ba wani ɓatacce yanzu a rayuwa domin babu wanda bai ji kaza daidai ba ne kaza ba daidai ba ne bal na sallar salamata wal afiya za ka samu wani shi ne yake faɗar daidai ɗin kun baya kanta don ka fahimci cewa gam dakatar ɗin na Allah subhanahu wa ta'ala ne to shi ne a nan da yake cewa fa'innahu tabbas shi Allah subhanahu wa ta'ala sai hadin tabbas shi ne wanda yake shiryar da ni a cikin sautu shu'ara yana ta wallazi halaka ni fahuwa hadin allazi halaka ni fahuwa hadin kaga sai ce fahuwa hadin kaga bai kawo sinun a can ba don a nuna maka sinun din ba ta at tasawif ba ce ba sinin ce ta taƙawiya da kuma ainihin taƙi to yake cewa fa innahu sayhadin anan yana nuna wa al'ummarsa cewa ni da nike muku inkarin abin da ba daidai ba to kuma ban nuna muku cewa ni wankake da sabulu bane ni ma ina nuna muku cewa Allah shine yake mun gamdakatar in ba dan taimakonsa ba to ni ma ba zan zamo akan daidai din ba domin wannan yana daga cin abin da duk wani mai kira zuwa ga addini ya kamata ya dunga hararowa inda sai mai kira zuwa ga addini kada ka ɗauka sai malami mai wa'azi ko wani mai hawa kan mimbari kai ma da za ka nuna ma wani daidai to sunanka mai kira zuwa ga addini kai ma da za ka yi ma wani nasiha to sunanka mai shiryarwa ma'ana duk lokacin da kaga wani ba akan daidai ba ka tashi yi masa nasiha akan wannan abin to kada ka ji a cikin zuciyarka kai ka tsallake ruwa ka matse wando ahir rayuwa ba ta da tabbas al'ibratu bil khawatim kullun abin da ake la'akari da shi da me dan adam ya cika da me dan adam ya karasa zaka ga wani tsawon rayuwa a kan ɓata amma sai kaga ko wani farin ciki ko wata musiba ta dawo da shi a kan daidai ina jin wasu sun ga makafa ma'ana kilif na wani mutumin turkiya daga cikin wanda wannan musiba ta girgiza ƙasa ta faru a kansa mutumin nan ina ji in ba manta ba yana ta ya kai wajen shekara sittin. yana faɗar magana ne ana fassarawa a wani makafaɗin da larabci wanda turanci yana cewa tsawon shekarun nan da yake yi bai san addini ba baya bautar Allah duniya yake ta tarawa duniya yake ta tarawa duniya yake ta tarawa amma yanzu gashi a cikin abin da bai kai minti ɗaya ba ya rasa duniyar ga baki ɗayanta saboda haka yanzu ba shi da zaɓi sai dai ya dawo ya fahimci addinin musulunci ya bi Allah domin bin Allah shine riba kaga wannan zaka ce musiba ta dawo da shi akan layi domin kowa akwai sababin da Allah ke shiryar da shi ya fahimci daidai dawo a kanta Allah ka ɗora mu akan daidai Allah subhanahu wataala sai ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un nan sai ya ce waja'alaha sai ya sanya ta ita me sannan kuma wa ya sa din domin yanzu idan muka ce damiri yana kuma zuwa ga akarbil mazkur kaga ja'ala akwai huwa to kuma ita hadin maf'ulun bihi ce to sai aka ce sai ya sanya ta shiwa anan malaman tafsiri sun yi sabani to kafin mu je wa ne ne ya sanya ta din me ake nufi an sanya wasu malamai suka ce abinda ake nufi kalmar shahada domin nan da ya ce inna ni bara'un mimma ta'budun sunansa la ilaha illallazi fatarani sunansa illallahu ma'ana kenan yanzu wannan kalmar shahada ce wannan ainihin aya ta nuna ko wani ayoyi guda biyu to kenan waje alaha sai ya sanya ita kalmar shahadar wasu suka ce waje alaha ana nufin ita wannan ɗabi'ar ita wannan tadar ma'ana dai ana nufin addinin kenan to sai ya sanya ta to waye sanya ta wasu suka ce ana nufin shi ibrahim alaihi salatu wassalam idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa wa awsa biha ibrahim banihi kenan da Allah ya ce da shi aslim ka miƙa wuya ka bi Allah sau da ƙafa sai ce aslamtu li rabbil alamin to abin bai tsaya a kansa ba wa ausa biha ibrahimu banihi ibrahim alaihissalam sai ya ɗora ‘ya'yansa akan wannan aƙida ta tauhidi wa yaqub shi ma annabi yaqub akwai kira a guda biyu ko dai in muka ce wa yaqub shi ma kenan ja'ala yaqub banihi alaiha in mun ce yaquba kenan ja'alau ibrahimu alaiha to kun ga kenan da aka ce wa ausa biha ibrahimu banihi wa yaqub me fada sai ce ya baniya inna allah astafa lakum ad-dina allah fa ya zaba muku addini muhimmi fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu face sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah to kun ga anan sai ke ya zama Ibrahim kenan ja'ala ha kalimatan shi Ibrahim alayhi salam sai ya saka wannan kalma ta tauhidi ya saka ta fi aqibihi ma'ana kaman wani constitution ne kaman wani tsarin rayuwa ne to in mun dauki wannan ma'anar ta farko wannan shi zai nuna ya kai dan uwa ba daidai bane ka fahimci addini baka dora matanka akai ba ba daidai bane ka fahimci addini baka dora ƴaƴanka akai ba ba daidai bane ka fahimci sunna yan uwanka suna kan bid'a baka nuna musu ba daidai bane wannan yadda kake so ka tsira to ka so ma yan uwanka tsira gobe alkiyama shi sa Allah ya ce manzo alaihi salam wa anzir ashiratakal agrabin ka gargadi dangin ka mafiya kusa da kai kun ga manzo alayhi salam ya kira da Fatima yarsa ya kirayi danginsa Banu Hashim da sauran danginsa duk ya dunga kiran su zuwa ga ainihin addinin musulunci to kenan in mun ce waje alaha alifin Ibrahim alayhi salatu wassalam ma'ana daga ran da ya fahimci aqida ya fahimci addini to bai ga ta zama ba haka ya dunga wa'azi a cikin ƴaƴansa su ma suka yi manasu ƴaƴan am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di Allah yake cewa shin ko kuna halarci lokacin da mutuwa ta zo mu annabi yaqub idh qala li banihi kun ga annabi yaqub dan wane ne dan ishaqa dan annabi ibrahim mana ji kana ibrahim to shi ma lokacin da yake kan gadon ajali ya tara ƴaƴansa gaba daya yace ma ta'buduna min ba'di me za ku ci gaba da bautata mawa bayan na bar duniya na koma ga Allah suka ce na abu da ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nan lahu muslimun kun ga anan yana so ya ce musu ko ina raye ko na koma ga Allah to ba za ku bautata mu kowa ba sai Allah subhanahu wataala dan uwa wannan wajibi ne akan ka wallahi da yawa ana samun wannan baya ba zane din a gidan wayansu malamai ka samu matar malance amma bata iya fatiha ba matar malance bata iya alwala ba matar malance ta dauka cewa magariba raka'a biyar ce ma'ana ukun nan da nafila raka'a biyu matar malance ta ɗauka asuba hudu ce ma'ana da rakatul fajr wallahi ni na ga irin waɗannan matan limamai ne ma amma fatiha ta kirki ba su iya ba amma zai sha amawali da rawaninsa ya zauna akan buzunsa ya tara mutane ya karantar da su addini amma kuma gidansa zero to wannan cin amana ne wannan ba daidai ba ne tambayar farko da allah zai mata iyalanka da 'ya'yanka domin 'ya'ya da mata amana ne in uwa wannan ayar tana buƙatar bayanai to amma tuni aka nuna man lokaci dole ya zama ainihin na tsaya a nan um, kamar yadda na faɗa a shimfiɗan mata karatu cewa wannan shine zaman mu na ashirin tafsirin mu na ashirin wanda da mun yi tafsiri na shekara ta dubu biyu da ashirin da wanda zai zama tafsiri na ashirin da ɗaya to duk da cewa wa'insu jawabai ne wanda mukan yi a rufe karatu to amma wannan dole ne na faɗe su a matsayin jaddada ta'aziyya ta mai martaba sarki wato na kaucewa wato abin da ke so in ce na kaucewa faɗarsu da farko saboda yanayi to to Allah ji gan mai martaba Allah fi bisa ya huta suna ba da korar